إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد لقد جبلت الدنيا على كدر فكم من مصاعب وكوارث وعزمات يتعرض لها الإنسان في حياته سواء كان ذلك في نفسه أو في أهله وماله وأولاده أو في دينه ومجتمعه وأمته وقد ابتلى المرء في طعامه وشرابه وحريته وهذا الابتلاء جعله الله سنة في خلقه ولم يستثن أحدا حتى أنبيائه ورسله وهم أقرب الخلق وأحبهم إليه فقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاءً فقال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلى على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وقد ذكر الله الابتلاء وقارنه بخلق الإنسان فقد قال الله سبحانه وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا عباد الله هذا الابتلاء وهو وهذا الامتهان عاشه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه أحب خلق الله صابرا ومحتسبا واثقا بربه أنه لم يضيعه ولم يتركه فكان له النصر والتمكين والرفعة في الدنيا والآخرة وقد ابتلى الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه السلام وقد قال فيه وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ويقول وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وعندما وقف أمام فرعون يدعوه إلى الهدى بعدما فعل من الذهب من الذبح واستحياء النساء قال وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مقيمين وقد ابتلى الله سبحانه وتعالى نبيه يوسف عليه السلام بالطعن في أمانته حينما قال إخوته إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل وأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم وقد ابتلاه سبحانه وتعالى بإلقائه في الجب كما يقول سبحانه وتعالى في سورة يوسف وابتلى الله سبحانه وتعالى نبيه أيوب عليه السلام حيث يقول أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين حتى قوله سبحانه وتعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واقرأ إن شئت سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم بلال بن رباح وآل ياسر عليه وآل ياسر رضي الله عنهم وقد يبتلى وقد يبتلى الناس ببعضهم البعض في تفاوت أرزاقهم ورفعة درجاتهم فمنهم من يرضى ويقنع ومنهم من يسخط ويطمع ومنهم من يشكر النعمة ومنهم من يجحد ويتكبر ويتنكر وينسى أن المنعم هو الله سبحانه وتعالى حتى ظهرت الخصومات بين الناس وسفكت الدماء لأجل ذلك وقد قال الله سبحانه وتعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم عباد الله هذا الابتلاء الذي يتعرض له المسلم في حياته بما فيه مشقة وعسر ومعاناة إلا أنه فيه منحا إلهية وجوائز ربانية جعلها لعباده المؤمنين فمن ذلك تكثير الذنوب والخطايا ورفع الدرجات وتطهير النفوس وتزكيتها وربطها بخالقها والتمكين والنصر والتمييز والتمحيص بين العباد يقول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ويقول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين فلا يكمل إيمان عبد ولا يستقيم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره فقد أخرج أبي داود من حديث الوليد بن عبادة قال دخلت على أبي وهو مريض أتيخايل فيه الموت فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي فقال اجلسوني فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قلنا يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما القدر ووش و و و وكيف لي أعلم, أعلم ما, ما خير القدر وما شره قال تعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يقول الله سبحانه وتعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوع بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون يا ku ‘yan uwana, hudban mu a yau zata dangantini zuwa ga irin rayuwa wadda muke yi wadda take cike da jarrabawa. Kowa ya sani hakika Ubangiji ya labarta mana ba wata halitta wadda Ubangiji ya halitta wadda take yawo a doron ƙasar nan na daga mutum face an haɗa shi ne daga wani ruwa wanda yake cakuɗa ruwan mace da ruwan namiji. Ya ce an yi haka ne duk dan a jarrabe ku wane ne za ya kawo aiki wanda zai sanya ya tsira a gobe ba. Da haka idan muka ɗauki dukkan wannan rayuwar tamu zan mu gani dukkanta tana ɗauke ne da wata bujirarwa na daga wa'ansu jarrabawa a rayuwar nan in ma ya kasance rayuwa a karan kanka wata jarrabawa wadda za ta zo a karan kanka ko kuma cikin iyallanka ko cikin dukiyarka ko cikin iyanka ko kuma cikin addininka kuma jarrabawa wadda za ubangiji za ya jarrabu bawan shi a cikin addini ita ce mafi tsaron mafi hadarin jarrabawa da ubangiji zai jarrabu bawan shi a cikin addinin shi kuma ya amshi ran shi to ba wata makawa bawan nan za ya dogoma ne a cikin wutar jahannama Allah kiyaye mu da haka idan muka ɗauka rayuwar nan zan mu gani cike take da jarrabawa kala-kala ba lalle bane ba abin da kake so ka same shi ba kuma baya yiwuwa ma ya kasance duk abin da bawa yake so ya same shi ya cimma burin shi a rayuwa idan ku ka cimma burin ka to don ubangiji ya jarrabe ka ne akan ni'imar da yi maka yaya za ka yi da ita za ka gode ne ko ba za ka gode ba dukkan rayuwar nan idan muka ɗauke ta zan mu gani cike take da jarrabawa kuma babu wani makaluki wanda ubangiji ya halicce shi mai yawo a saman doron ƙasar nan face da kwai jarrabawa wanda take tattare da shi mu dauka mu gani wane ne mafi soyuwa a gun ubangiji kamar manzon shi sallallahu alaihi wasallama shi ma idan muka dauka zan mu ga rayuwar shi take take take da jarrabawa akwai hadisin da Imam Ibn Hibban ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi hadisi ne na Sa'ad bin Abi Waqqas yake cewa na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nake cewa wai a cikin mutane wane ne jarrabawar shi ta yi tsanani idan ubangiji zai jarrabe shi to za ya samu takurwa a cikin jarrabawar da za a yi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mini mafi wanda ubangiji yake tsananta musu wurin jarrabawa su sune annabawa sannan waɗanda suke kamanceceniya da su bangaren imani sannan kamar wanda suke kamanceceniya da su ana jarraba bawa ne gwalgwadon addinin shi idan ya kasance kai mai tsayin daka ne kamamme ne akan addininka zaka samu zaka haɗu da jarrabawa wanda tahi wanda ba ruwan shi da addini da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan ku kasance tare da mutum da kwai tawaya bangaren addinin shi to jarrabawar shi za ta zo mai da sauki amma dai wanda addinin shi ya tsaye ko ya tsayin daka akan addinin shi to jarrabawar shi za ta zo da tsanani kuma haka ubangiji yake yake tsara al'amarin shi dalilin da ubangiji yake yin haka hikimar shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana bawa ba zai kutse ba ana jarraba shi har sai ya waye gari yana tattaki a saman wannan doron kasar ba tare da babu wani zunubi tare da shi wannan wata riba ta kai haka ubangiji ya jarrabe ka ba don komi ba don ya kankare maka zunubanka da haka idan muka dauka wallahi yana daga cikin soyayya ta bawa da shi da ubangijin shi kamin ya amshi ran shi ka gani ya dora mai wata cuta cutar nan duk motsin da za yi duk lumwashin da za yi ana kankare mai zunuban shi jarrabawa ce ko ba jarrabawa ba ce ba jarrabawa ce wannan ba karama ba da haka ubangiji yana leƙa gwalgwadon imaninka ya jarrabe ka gwalgwadon abinda abin da ya dace da kai jirgin ya kankare maka zunubanka shi san ya ubangiji yake bayyana mana wai shin mutane za su yi tunanin wai don su yi imani ba a jarrabe su ba tabbas an jarrabu inda suka yi imani kamun bayan ku kamun ku kuma da aka jarrabe su diddin a tantance su waye masu imanin gaskiya su waye masu imanin ƙarya dalilin haka ubangiji yake jarraba bayan shi ya ku ƴan uwana mu leƙa mu gani jarrabawar da ubangiji yayi wa manzon shi sallallahu alaihi wa sallama shekara goma sha uku yana garin makka ba wani abu wanda ake yi ne illa tsangwama ya aika sahabbai shi yayi sai hijira zuwa ga haja zuwa ga habasha suka sake dawowa aka sake maida su suka yi hijira daga garin makka zuwa garin madina har ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin lokacin da zai wuta da garin makka ya juyo yana kallon garin yake cewa wallahi tallahi wannan garin shine mafi soyuwar gari a gare ni amma dai gashi nan mutanen garin sun fitar da ni wata jarrabawa ta kai a hutar da kai daga garin da yake ma'aiwarka inda aka ahe inda iyayenka suka tashi inda iyayenka suke inda kai ma ka tashi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gamu da irin wannan jarrabawa babban shi Abu Lahab shi yake zawa yake tsangoma shi da shi da matar shi haka su Abu Jahal da sauransu daga cikin manya-manyan gagarumin Qurayshawa wanda suke kahure suke zawa suke suke suke tozartar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan komi ba dan ya dan ya ce a tsaya a tsaya a bauta wa ubangiji shi kadai wannan shi ke nuna mana lalle jarrabawa ba ta game da wani masoyi ne game da ubangiji face ma wanda yake masoyi ga ubangiji shine wanda jarrabawar shi za ta yi kasancewa mafi tsanani akan wanda yake koma bayan haka idan muka dauka zan mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hakura ya jajirce akan wannan jarrabawar da ta yi ta zawwa amma dai yana mai imani da lalle ubangijin shi zaya sakamakon haƙurin da zai zaya ba shi lada kuma zai dora shi akan akan abuka adawar shi kuma idan muka ɗauka zan mu gani idan muka bibi tarihi zan mu gani ubangiji ya ɗora manzon shi akan waɗannan kafura a shekara ta biyu da hijirar shi sallallahu alaihi wa sallama zuwa garin Madina haka idan muka ɗauki annabi annabi annabi Musa alaihi salam dauka mu gani babu wani annabi wanda suka yi magana gaba da gaba da ubangiji kamar annabi Musa alaihi salam amma dai shi ma gashi dai irin jarrabawar da ya shiga yayi hijira daga garin Misra zuwa garin Madayana yayi yayi abubuwa daban-daban wanda da ka gani ka san a rayuwa ce wanda take cike da kunci me ya sanya saboda ubangiji ya zabe shi kuma ya ba shi wannan annabtaka kuma iya annabtakar da za a baka iya imaninka iya kusancinka da ubangiji iya jarrabawar da ubangijinka da za yi maka bale ga mun kan kisa annabi yusuf alaihi salam shi ma haka ya ga ɗan uwan shi suke tuhumar shi suke cewa in ma ɗan uwanka in ma wani yayi sata to hakika ɗan uwan shi ma ya taɓa sata annabin Allah a ringa kaga mai sata wannan wata jarrabawa ta kai haka haka mu ɗauka mu gani yanda suka jewa shi cikin rijiya aka hudar da shi daga rijiyar nan aka saida shi a matsayin bawa wannan dukkan suna daga cikin jarrabawa amma dai idan muka bibi tarihin su zan mu gani karshe waye ya ci riba waye ya samu nasara annabi yusuf shi ya samu shi ya samu nasara su waɗannan dukkan jarrabawar da ta same shi ta me ta sa haleme ne matakin da za ya kai mataki wanda zai dora shi sama a cikin rayuwar shi haka idan muka ɗauki manya-manyan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mu ne ka muga irin jarrabawa wanda suka haɗu da ita ba don komi ba don su tsaya da imaninsu mu ɗauki Ali Yasir Ali Yasir radiyallahu anhu wanda farkon shahidi shi a Yasir da matar shi Sumayya wanda aka kashe su akan wannan addinin musulunci ba don komi ba don su tsira da imaninsu haka idan muka ɗauki rayuwar mu ta yau da gobe za mu gani ubangiji wani abu ne wanda ba mu ka aka ba akan shi ba rayuwa ce wadda Ubangiji yake jarraba bawa wani ya kasance ya gode Ubangiji akan ni'imar da yi mai wani kuma sai ya shiga cikin ya shiga layin masu hassada akan ni'imar da aka yi wa dan uwan shi mu dauka mu gani rayuwa ce kana tare da wani ko kun tashi tare ko kun yi karatu tare amma dai Allah ya zabe shi ya bashi matsayin da bai baka ba ko ya bashi dukiyar da bai baka ba ko neman ku daya amma dai ya hika samun kai baka samu irin wannan rayuwar za ka samu lalle wani zai goje wa Allah akan irin yalwar da yi wa ɗan uwanshi kuma shi ma ya ringa ƙoƙarin ubangiji ya yi irin wannan yalwa wannan kuma hassada za ta shiga to wannan dukkan shi yana daga cikin jarrabawa shi ya ubangiji yake bayyana mana yake cewa haƙiƙa mun ɗaga darajar ɗan uwanku akan shashen ku akan shashe ba don komi ba don mu jarrabe ku akan abin da muka baku wannan jarrabawa ce wadda ban ma la'akari da ita jarrabawa ce kuma mai hatsarin gaske kana tare da mutum da gani ya yi sama kai kana ƙasa sai ka ringa tunanin ka ringa hasada wannan duka ubangiji ya yi haka ne don ya jarrabe ka gode ne za ka yi a iya wurin da ya barka ko kuma hasada za ka yi wa wancan ka shiga cikin layin wanda ubangiji zai yi da Allah wa dare da su haka ubangiji yake tsara al'amarin shi kuma wannan jarrabawar idan muka ɗauka zan mu gani wallahi abu ne wanda alherin zai koma zuwa ga wanda ubangiji ya jarrabe shi dan tabbas idan mutum ya leƙa zai gani na farko za a tsantsare mai zunubi albarkacin jarrabawar da aka yi mai kai haƙuri za a sarayen maka da dukkan zunuban da suke tare da kai haka ubangiji zai ɗaga maka daraja kuma ya tsarkake ka kuma ya ɗaga daraja ya haɗa ka tsakankanin shi da shi da kai ya kasance kullum kana tare da ubangijinka sakamakon sakamakon haƙuri da kai akan wannan jarabawar da ubangijinka ya yi maka shi sun ya ubangiji yake bayyana mana lalle tabbas zan mu jarrabe ku har sai mun sani wane ne masu imani na gaskiya wane ne suwaye masu kokari suwaye masu haƙuri a cikin ku ku ya ku mummune wani ƙarƙamar jarrabawa za ta zo za ta hudda shi daga hayyacin shi za ya ƙaura daga ya bar imanin da gare shi ya koma yana bibiyan bokaye da malamai a wurinsu za a samu hallin da wannan jarrabawar da ta shiga wani matsayi ne ya kubce ne zai koma wurin malamai da bokaye shi kuma manzan Allah ya bayyana mana duk wanda ya sake ya mai da al'amarin shi ko ya tayi wurin boka ya bayyana ne ya zana ne wa ansa abubuwa ko ya waɗi ne ya yarda da abin da ya waɗi ne to tabbas sallar shi ta kwana arba'in ba a amsa idan da zai mutu a wannan tsakanin kwana arba'in ɗin nan to ba kuma shi mutunci hallaba da haka mu yi kokari duk lokacin da wata jarrabawa za ta zo mu yarda daga wurin ubangiji ne kuma wannan al'amari ne wanda ubangiji ya riga ya rubuta mana a cikin rayuwarmu ba makawa sai wannan abin sai ya same mu da haka idan muka dauka da kai hadisin da Imam Abi Dawud ya gutar da shi hadisi ne na Walid bin Ubada yake cewa na shigo gun ma'ayyina sahabi ne ma'ayyin nawa nake ce me ya ma'ayyin da ganshi kamar yana magagin mutuwa sai nake ce me ya kai babana yi min manan wasiya kuma ka tsananta a yi min wasiya wasiyar da zata sanya in wanye gobe na iya gaba da ubangiji wurin ubangiji na sai yake cewa ku zamanar da ni aka zamanar da shi sai yake ce me wallahi tallahi ya kai ɗana har abada ba ka samu ɗanɗanon imani ba ba ce ka yarda sai ka yarda da kaddara ta alkhairi ko ta shari wanda za ta same ka duk abin da zai same ka ka rigaye ka tabbatar wallahi ba wani bane ba kuma wani bai isa yayi ba in ba ubangiji ba haka sharri idan ya same ka ka rigaye ka tabbatar wallahi daga gurin ubangiji ne ba wani wanda ya isa ya same ka da wannan zaka gani a cikin mutane wani ya dauka yana tsoron wane ko wani wane yana ta'amuli da mata matsafa yana ta'amuli da aljannai zai ringa tsoron shi wai yana tunanin a'a idan na ne kaza kaza za ya same ni wallahi kariya ce bai isa ba abin da wanda ya isa yi maka shi ne ubangijin ka shi kadai shi san ya yake bayyana ne wallahi ka tabbatar ba abada ba za ka samu dandanan imani ba ta kasancewar imani kaddara ta alkhairi ko ta sharri bangare ne na daga rukunin imani duk wanda bai imani ba da kaddara ta alkhairi ko ta sharri to wallahi baya da imani shi san ya yake ce mai ɗanɗanon imanin nan ba abada ba ka same shi ba sai ka yi imani da kaddara ta alkhairi ko kuma kaddara ta alkhairi yake cewa yaya yaya ya kai ma'ayyina yaya zan gane kaddara ta alkhairi ko ta sharri yake cewa shine ka sani duk abin da ya same ka duk abin da ya kuskure maka to dama ubangiji bai riga ya rubuta ba da za ya same ka ba kuma duk abin da ya same ka dama ubangiji bai riga ya rubuta ba wannan abin zai kuskure maka ba wannan kuma shine imani na mummuni ya riga ya tabbatar wa zuciyar shi duk abin da ya zo wallahi ba wayan shi bane ba dabarar shi bane daga gun Allah ne kuma duk abin da ya kuskure ne ba wayan shi ba dabarar shi bane bai sanya ya kuskure ne ba daga gun ubangiji ne yake cewa naji manzon Allah ne tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa farkon abin da ubangiji ya fara halitta shi ne alƙalami yake cewa da ya halicce shi sai ubangiji ya bashi umarni ya ce ya rubuta a lokacin nan alƙalamin nan a wannan lokacin da aka bashi umarni ya rubuta ya rubuta duk abin da zai wakana daga wannan ranar har zuwa lokacin da za a nade wannan duniya to me zaka ba kanka wahala me zaka tada kanka tada wa kanka hankali idan ka ɗan shiga cikin jarrabawa ko kuma ka shiga cikin wani yanayi na babu ko kuma ka shiga cikin wani yanayi na samu ka ringa tunanin ko wani ne ya maka hanya ko wani ne wani ne zai kasance maka sababi amma dai baya yiwuwa ya kasance shi za ya janyo maka wannan abin ko ne ya same ka alheri ne ko sharri ka tabbata da rubun ubangijin ka ne muna watan ubangiji ya arzuta mu da hakuri cikin jarrabawar da dukkan dukkan jarrabawar da ta same mu kuma ya sanya mana godiya a dukkan wata yalwa wadda muka samu ubangiji ya shirya tsakankanin mu da mu da yan uwan mu kuma ya je dora mu akan turba ta wannan addinin kuma ya kashe mu akan haka ubangiji ya arzuta mu da dukkan abin da yake so kuma ya yarda da shi kuma ya arzuta mu da hakuri da tabbatuwa akan wannan addinin na musulunci Allah ya datar da mu ya ba mu kyakkyawa a wannan duniya kuma haka lahira ma ya ba mu kyakkyawa وَأَطِيعُوا اللَّهَ